أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب بين التمر بالتمر Babin bayani akan musayar dabino da dabino. Me hukuncin ai musayar dabino da dabino?
حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أويس سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم Malik ibn Absin ya ji Abdullahi ibn Umar Allah ya kara yadda a gare su. Yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce البر بالبر ربان a ai musayar alkama da alkama mu'amala ce da riba za ta iya shigarwa إلا هاء sai وهاء ko gashi gashi. wannan ya kawo tasa wannan ya kawo tasa amma a ce wannan ya kawo tasa malamai suke cewa ko da shi wannan ya karba ya shiga gida ne ya fito da ita to ai riba ta shiga shi Na.
yasa riban nasa'u tana shigarwa alkama haka ma duk wani abinci wanda yake zai karbi ikitiyati da iddihari a wajen malikawa illatu da amin riba ikitiyatun waddiharu duk abinci da zai karbi ya iya rike mutum wato ko da shi kadai mutum ya ci zai iya rayuwa ya kuma zamo zai iya karba ajiyuwa wanda za a ajiye ne
والشعير بالشعير ربان a misali sha'ir da sha'ir shi ma riba ne إلا هاء sai ko وهاء gashi gashi wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa والتمر بالتمر ربان a wato wannan da aka kawo a, alkama daban sha'ir daban shine wasu malamai suke kafa hujja akan cewa ashe sha'ir daban ne da alkama نعم Eh, amma wajen imam malik radiyallahu ta'ala anhu yace da alkama da sha'ir duk abu ɗaya ne ya dangi ɗaya ne shi yasa bai halatta a yi misali su da tafaruli ba amma wajen wasu malaman ya halatta ka ba da kwanan alkama biyu ka karfi na sha'ir uku Na'am.
Eh, amma wajen imam malik ko kaɗan bai halatta a yi tafaruli a cik- a wajen su- a cikin su ba da alkama da sha'ir da alif duk um, wato ya ce duk uh, da sulut kai da alkaba da shayar da sulut ya ce duk asalin su ɗaya نعم to
نعم والتمر بالتمر ربان ai bisa dabino da dabino shi ma riba ce riba na iya shigan masa إلا هاء sai وهاء fa ga wannan ga wannan
باب بين زبيب بزبيب a wannan hadisin abu uku aka ambata نعم daga alkama sai sha'ir sai dabino akwai wanda yake an faɗe su fiye da haka to dai a irin nan sai aka samu bambancin fahimta a tsakanin malamai wai illar ribar mecece su dai malakawa suka ce al'ikitiyatu wal iddiha wani suka ce a alkairu alkairu zama wasu aunawa ake yi. to babu bai zabibi zabibi babu hukuncin misali zabibi da zabibi والدعام بالدعام ko a misayar abinci da abinci wato na akul ha'amini alal hasi نعم حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama نهى عن المزابنة ya yi hani daga ase da abu zugo abu da ake nufin ɗaiɗaiwarsa a ce a ba za a sai da shi gaba ɗaya ko a misayar abin da wannan bai san yawan nasa ba wannan ma bai bai san yawan nasa ba والمزابنة abin da ake kira muzabana بيع الثمر بالثمر shine a misayar 'ya'yan bishiya da 'ya'yan bishiya a wata ruwayar wato s- tamri bitamri نعم كيلان wato in an ce samari bitamri ya zama lubiyar dabino a ce za a misayar ta da dabinin da yake shi ya tsotse Na'am.
a ta fuskar awo tunda ba a san wannan wadda take lubiyar in ta gama tsotsewa ya za ta zama ba
وبيع الزبيب بالكرم ko a misayar zabibi da inabi كيلان In, a shi ba dai da awo zabibi inabi ne asalinsa amma in ya bushe to shi ne ake kiransa zabibi shi ko karabi inabin da yake bai riga ya bushe ba to a ce wannan inabin ya bushe wato ya tsotse wannan ko bai tsotse ba a ce a misaya ta fuskar awo to shi ma manzo Allah ya yi hani daga wannan saboda ba a san ya zai zamo shi wanda bai tsotsen ba in ya tsotse ya zai zama نعم حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha anil muzabanati Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga cinikin muzabana
qala ya ce wal muzabanatu abinda ake kira muzabana shi abdullahi umara shine mai fassara na'am to an yabi a samara bi kailin shine sai da 'ya'yan itatuwa wanda ba su riga sun bushe ba da awo Mm. in za da fali ya ce in sanda ya bushe yawansa ya fi haka to na wani ni ni ni ne wa in na kasafa in alayya kuma ya zamo da ya tsotse din bai kai haka ba to na yadda na yi asara na yadda na yi asara shi wannan nasa dabinan lubiya wannan ko nasa labiba- dabinan ya riga ya tsotse to shi me tso wan- dabinan nan wanda ya tsotse ya kawo mai lubiyan nan akan cewa gashi mai musaya na da mai musaya in ya so mun yi musaya idan lubiyar da na karba a wajenka da ta bushe ta tsutse ta ƙaru a kan yawan nawa to ya zamo ni na samu wannan in kuma ma ya zamo da ta tsutse bai kai yawan nawa ba to na yadda na yi asara to Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani daga wannan
kala wa Yace- haddathani zaid bin sabitin Mm, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama rakhasa fil araya Abdullahi Umar ya ce Zaidun Sabitin ya faɗa min cewa wato ya zama hadisin ruwayar sahabi ne daga sahabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame a cikin ariya. Me ake kira ariya mutum mai gona ta Mm.
dabino.
Mm.
Ya kiran wani almajiri ya ce ka zo kaga da dabinan da ke jikin wannan bishiyar da na wannan bishiyar da na wannan bishiyar din na baka. ya zama ya bashi ne tun kan a ce dabinan ya gama nuna to kuma tun da ya bashi ya zama ashe kenan zai ringa zuwa duba shi kuma ta ya zama ba a san a ringa shigo masa gona sanda ake so ya iya cewa to a maimakon yanzu ka zauna kana sauraro ko kana kewaye-kewaye na yadda dabinan nan da na baka zan siya wa- a- wato a- a kirda da a ga idan an girbe ko ya gama tsotsewa zai kai kamar kwano nawa ko zai kai kamar buhu nawa to ka zo zan baka zan baka haka ba sai kai wahalar zuwa ba to shi wannan shi ake kira ariya wadda ita kama an togace ta daga ai musayar wa- a- abin da ya- wato abin da yake an san shi wato lokacin da ya bushe ko lokacin da ya tsotse da wanda ba a bai riga ya tsotse ba Mm.
to an yi rangwame a ciki saboda abin da yake ciki na daga taimaka Na'am.
kowanne a cikin su kamar an taimaka masa Mm. bi harsiha ai bisayarta da kirdadanta Mm. babu bai sha'ir bi sha'iri babin amsa sha'ir da sha'ir
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن اوس اخبره انه التمس صرفا ب 100 دينار cewa shi ya nemi a musanya masa dirhamai shi yana da dinari ɗari amma yake so a musanya masa diraran nan nasa ɗari a mai da su dirhamai قد اني طلحه بن عبيد الله ya ce talatu bin ubaidillahi sai ya kira na ɗaya daga cikin mutum goma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu albishir da aljanna
فترى وضنا sai muka yi tserere da ya ko muka yi ciniki نعم حتى استرف مني har ya yadda dai zai min sauyi
فاخذ الذهب يقلبها ina في cewa يده ni in ka yadda sai dai duk dinari ka ban dirhami kaza نعم yana cewa "A'a, sai dai in ka yadda ka siya dirhami kaza a dinari ɗaya shi ne ma'anar tarawar na ɗin نعم har dai a ƙarshe muka kai matsayin da shi ya yadda ni na yadda مم.
sai ya karɓi zinarin yana jujjuyawa a hannu ثم قال sannan ya ce حتى ياتي خازني من الغابه ka bari wanda yake ajiye min kuɗi ya dawo daga gaba gaba sunan waje ne wanda yake akwai gonakai shi da lahatu yana da wata babbar gona a wajen ta da biyu
wa umaru ya sumau zalika alhali duk wannan abin da ake sai na umar yana ji
faƙala sai umar ya ce wallahi la tufariquhu yace da malik ibn aus wallahi ba za ka rabu da shi ba hatta ta akhudha sai minhu ka karba da gare shi bai halatta ka bashi zinarin naka akan cewa zai baka dirhami nan gaba ba Mm.
sai dai in misali za ku yi, kana bashi yana baka Mm.
ka bashi ya baka nan take
qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama me yasa na faɗa muku haka saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce azabu bi zahabi riban a yi musayar zinari da zinari riba na shigarwa wannan mu'amala illa ha'a wa ha'a sai fa gashi gashi ga na wannan ga na wannan wal burru bil burri riban san alkama da alkama shi ma riba na shigarwa haka illa ha'a wa sai ha'a fa in za a yi hannu da hannu gashi gashi wa sha'iru bi sha'iri An sa riban sha'ir da sha'ir riba ce illa ha'a wa sai fa ha'a in gashi gashi ga wannan ga wannan wa tamru bi tamri An sa riban dabino da dabino shi ma riba na iya shigar masa illa ha'a wa sai fa in za ha'a a ce ga wannan ga wannan Mm. babu bai zabi bi zabi baka kenan ashe kamar a yanzu kenan sai a ce ba daidai ba ne kana bukatar dala a hannunsa ku yi ciniki kan cewa ya sayar ma dala a kan naira kaza kowace dala to a ce kai ka bashi naira shi kuma a ce sai da yamma zai kawo ma dala a sai dai ya ɗauko dalar tasa ka ɗauko naira taka kana bashi yana baka Mm.
shine ya zamo ha'a wa ha'a Mm.
ga wannan ga wannan na ga wannan ga wannan Mm. babu bai zahabi bi zabi babu musayan zinari da zinari
حدثنا سرقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن ألية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله عنه abu قال makaranta shi ne nufai wurin harisi wanda yake daga banu sake fike ya ce allah ya kare da a gare shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ya ce, لا تبيع الذهب بذهب ba daidai bane ku yi musayan zinari da zinari إلا سواء sai بسواء dai daidai wa daida sai dai ka ba da daidai ka karbi daidai مم. والفضة ba daidai بالفضة bane ku musayan azurfa da azurfa إلا سواء sai dai بسواء daidai wa daida وبيع الذهب بالفضة Kwa- kwaɗe musa zinari da azurfa والفضة بالذهب ko musa azurfa da zinari كيف شئتم duk yanda kuke so Mm.
duk yanda kuke so ma'ana da aka ce duk yanda kuke so in ka ga dama kai da kake da zinari ka iya cewa in ya yadda مم.
sai dirhami tara tara ma kai ka siya a mai aji- dirhami tara a dinari ɗaya نعم in ka ga dama ka iya cewa sai goma sha ɗaya in ya ce ya da shi kenan ya yi ba za ba za a ce ai dole matsalar a dubi yadda shari'a ta ajiye tsakanin dinari da azurfa am da azurfa ba don kayan kama a babin zaka ai ana ɗaukan duk dinari ɗaya a matsayin dirhami goma نعم har shi yasa aka ce mai dinari goma da dirhami ɗari zai haɗa ya fitar musu da zakka ko?
Mm.
to amma Ba- a wajen musaya ya halatta a a musayan yadda ake so amma dai sharaɗi ya zama hannu da hannu No.
shi yasa a, idan jinsi ya saba to ribar nasa'u ce take shiga ba ribar ta ba ribar ta faruli ba ta shiga in jinsi ya saba amma ribar nasabu ita tana shiga
babu bai ilfiddati bil wato fiddati ribar ta faruli shine fifitawa na'am wannan duk yadda aka fifita ba wani laifi in dai ga wannan ga wannan na'am idan ka ce kai da kake da dinari sai in ya yadda duk dinari ɗaya ya siya dirhami goma sha biyar in ce ya yadda shi kenan amma dai abin da ba a yadda ba a shari'ance shine a ce ka bashi sai an jima zai baka ko ya baka a ce sai an jima za ka bashi kuma in aka dubi yadda rayuwa take tafiya musamman a yau Mm.
sai a san cewa lallai shari'a ta nufin ta toshe wata kafa ce wadda daga wannan kafar in an bata a buɗe rigingimu na iya shigo No.
saboda ta yi misali karfe uku na azahar ku yi cinikin a haka kana hangen cewa misali tsakanin dala da re- ne- naira ne kana hangen cewa yau a yanzu naira ba- eh, dala ba ta fi ɗari hudu ba ka yadda kun yi haka to ta yi kan karfe hudu wani abu ya faru a ce naira ta kai ɗari biyar a dala ɗaya ko a ce ta yi ƙasa ya fi bai fi ɗari uku ba a naira ɗari uku a dala ɗaya inda ko kwanan da irin wannan ya faru lokaci ɗaya da gwamnati ta ce ta shiga ciki lokaci ɗaya farashin ya kare to zai idan kun yi bai kai ɗaya ya karɓa ɗaya bai karɓa ba ya za a yi wannan shi zai dawo rikici ba gaskiya wani sai dai a sake to ba ni da kai ba nan da nan sai ka je rigima ta aku amma an har ya riga ya baka ka riga ka bashi zai zo wajen ka ne duk magana da zai zo sannan ai ta zama kamar tatsuniya ko inda dai ya karɓi nasa ka karɓi naka amma in ya zama ɗaya bai bayar ba to wannan fa shine an shiga cikin rikici wanda kuma wasu a yau dinnan a yau dinnan da ake wannan magana akwai wanda hangen irin wannan ma ya sa kudin kusan a ce sun dilme ko sun shiga wani hali shi wanda ya karɓa ɗin yana ganin to shi ya karɓa ne da zaton cewa farashin kudin nan ba za su haura kaza ba amma lokaci ɗaya gashi sun haura shi yasa shi gaskiya ba zai bayar ba kuma abin kwana ɗaya kwana biyu ai ya zama to anya ma zai bada asalin kuɗin ko ba ba zai bayar ba tunda gingimo na zamani sai Allah ya san yadda suke shigo ba koyaushe a cikin rigingimu ake daban daban ta ko'ina abin sai ka ga yana shigowa shi yasa ashe wata kafa ce babba ta rigima shari'a ta so ta toshe da wannan tsari da ta kawo to
babu bai ilfiddati bil fiddati babu misalin azurfa da azurfa
حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان ابا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال Kala Abu Sa'id.
Abu Sa'id ya ce.
Fisarfi.
Ai hadisin yana magana ne akan musayar kuɗi. A musayar wannan kuɗin da wannan kuɗin.
Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu.
Na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa.
Azabu bi zabi mislan bi mislin.
A musayar zinari da zinari dole sai daidai wa daidai.
والورق بالورق مثلا بمثل يلا انت azurfa da azurfa dole sai daidai wa daidai bai halatta a samu tafaruli ba shi ya sa matukar jinsi ya ɗayanta to ribar farlu na shiga shi ne wanda daga cikin malikawa yake cewa riba na sa'in finnaƙadi harim wa misluhu da amu ribar wa misluhu da amu wa indin sahu ma ta'addada wa misluhu da'amu wa indin sahu ma kad ta'addada riba nasa'in fin naqd harrama misluhu da'amu wa indin sahu ma kad ta'addada wa hussa riba faralin bi naqadin wa misluhu da'amu riban indin su kullin tawahada wa hussa riba faralin bi naqadin wa misluhu da'amu riban indin su kullum ta wahada ita riban da sauro tana shigarwa kuɗi tana shigarwa abinci ko da abincin ya bambanta yasa za ku yi musayar shinkafa da dawa da shi bai halatta a ce ka ba shi shinkafar karfe sha biyu na rana a ce shi sai biyu na azahar zai baka dawa ba bai halatta ba sai dai ya kawo dawarsa ka kawo shinkafa to in an tashi duk yadda kwagara ma fa'i ka iya cewa kai da kake da shinkafar sai in ya yadda duk kwanan shinkafa a maimakon kwanan dawa goma ya iya cewa a'a sai in ka yadda duk kwanan shinkafa ɗaya a kwanan dawa ɗaya in dai za ku yi wannan ya karɓa wannan ya karɓa lokaci ɗaya to wannan ba laifi shi yasa ribar farno ba ta shiga idan ya zama jinsi ya bambanta shi ne ne zo a hadisi idan hata lafal a janasu babiru kai fashitun amma idan ka ne da biyadi na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال صلى الله عليه وسلم يا شيخ لا تبيع الذهب بالذهب ba daidai bane ku ce za ku yi misalin zinari da zinari إلا مثلا بمثله sai daidai wa daida ولا تشفوا بعضها على بعض kada ku ƙara wani akan wani da wannan zinarin ya fi kyau kwarai a ce to bara a ba da gram goma irinsa a karɓi gram goma sha ɗaya wanda kyansa shi bai kai ba to haka bai halatta ba matuƙar dai dukkaninsu zinari ne bai halatta a yi tafaruli ba ولا تب... ولا تبيعوا الورق بالورق kan ku ce za ku yi misalin azurfa da azurfa إلا مثلا sai بمثله daidai wa daida ولا تشفوا بعضها على بعض ku ƙara kan ku fifita wani akan wani
ولا تبيعوا منها غائبا kan بناجز ku ce za ku yi misalin wanda baya nan da wanda yake nan daga ciki shine ribar nasa'u kenan
باب بيع الدينار بالدينار نساء babu me hukuncin a bisa dinari da dinari ya zamo da jinkiri
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ya ji ba sa'id al-hudri Allah ya ƙara ga- Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa الدينار بالدينار in za a yi musayar dinari da dinari والدر- dole ya zamo daidai wa daida Mm.
kada a ce wannan an ƙara wani ko ƙara a ce wannan saboda nau'in ai ba mai kyau bane bara a bada dinari ɗari da biyar in ya so a karɓi wannan dinari ɗari to haka ba daidai bane
والدرهم بالدرهم haka nan dirhami ma za a misasa da dirhami sai ya zamo daidai wa daida ka ce za a bada dirhami ɗari da biyar a- a karɓi dirhami ɗari yasa daga nan za a gane wani mu'amala da a yanzu so da yawa aka yi irin ta a cewa idan an kawo kuɗi waɗanda suke sababbi ba za ka ɗan ƙara wani abu a kai a da tsofaffin ka don a musanya ma da wannan sababbin Eh, a ce misalin ga a bandin na yan naira biyar biyar a bandin ɗaya ne amma in kana so sai dai ka ba da ɗari biyar da hamsin ko ɗari shida a baka wannan bai halatta ba a duban shari'a ba daidai ba ne to فقلت له yace da shi فإن ابن عباس لا يقوله to ai wannan abin da kake faɗa abdullahi abbasin yana ganin ba haka ba ne
فقال أبو سعيد abu sai da yace سألته na tambaye shi abdullahi abbasin din فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم Yace da shi, da kake cewa ai ba laifi ai musaya dinari da dinari ko da an samu tafaru ne magana ce da kaji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama أو وجدته في كتاب الله تعالى inda aka faɗi haka a ƙur'ani wato inda yake kai ta fuskar fahimta ka ƙur'ani ka kai ga gano haka Mm.
inda ba lallai abdan za a faɗa a ƙur'ani sai an fito da shi ɓaro-ɓaro yadda kowa ma zai gane ba a akan yi magana su da yawa da waɗanda suke malamai don a nuna matsayinsu نعم.
yarfa illahu ladina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin قال sai abdullahi abbasin ya ce كل ذلك لا أقول ni ba zan ce a wajen manzan Allah na ji wannan maganar ba ba kuma zan ce a ƙur'ani na gano ba وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني kuma na san ko kun fi ni sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi Abbas ko da yake shi dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dan gida ne Mm.
dan amin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama to amma kuma shi yana yaro shi yana yaro yanzu shi yasa sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati da Allah gaba ɗaya bai haura sha biyar ba yanzu ko abin da yake kama da haka shi yasa wa'annan ko wasu sun kai 25 wasu sun kai 30 wasu sun kai 40 to shi yasa dan ya ce ya sun fi sanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba mamaki wato dangane da shekarunsa in an kwatanta da shekarunsu
ولكنني أخبرني أسامة sai dai ne abin da yasa na faɗa usama tun zaidin ne ya faɗa mun أن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
نعم لا ربا إلا في النسيات ba riba sai ko riba ta jinkiri amma wato ba riba farmu kenan gaba daya Wato wannan hadisi da usama ya ruwaito masoyi mazo dan masoyi Ah, wanda sha Allah na Abbasin ya ruwaito daga gare shi malamai sun ce ko dai mansuhi ne ko kuma za a yi tawilinsa a kan cewa inda aka ce ba riba sai riba jinkiri inda yake jinsi ya saba نعم in jinsi ya saba to shine abinda aka hana jinkiri Mm.
amma ta faru ne wannan ba laifi kamar yadda aka faɗa musallan za a misali zinari da azurfa ko ru'ayya amma dai sharaɗi mai zinari ya kawo nasa mai azurfa ya kawo nasa ko za a misali dawa da gero to ko kaka aka tsara a yi in mai gero ya ce shi sai in an yadda cewa duk kwano ɗaya na gero a makwafin kwanon dawa biyu mai kwa- mai dawa ya ce ya yadda shi kenan sa iya bisaya amma dai ya zamo ga wannan ga wannan jinkiri ne ba a yadda ba shi yasa a nan ne inda za a ce eh riban nasi'a ta shiga amma ribar farmu ba ta shiga ba to
babu ban ilwarin ibi zaɓi na siyatan babu musayar azurfa da zinari a ce za a yi jinkiri daidai ne mai azurfa ya bayar a ce sai gobe mai zinari zai bashi ko mai zinari ya bayar a ce sai gobe mai azurfa zai bashi
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهالي قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف na tambayi baramun azib da zaidun arkam allah ya kara dagare su daga musayar kuɗi نعم وكل واحد منهما kowane يقول ɗaya daga cikin su yana cewa هذا خير مني ai in tambayar za ka yi kaga wannan shine malami na Mm.
kaga ya ce za ka domin da tambaya ga malami na wannan ya fi ne wato kowanne yana mai da tambayar ga ɗaya نعم shi ya so a ce kowanne a cikin su ya ba da amsar tambayar amma su ko suke nuna cewa a'a wannan ya baka amsar ba sai na baka ba ai gaba yake da ni ya fi ni ilimi to amma dai a ƙarshe shi ya matsa cewa ai duk sai sun faɗa to kowanne a cikin su sai ya ce فكلاهما يقول kowanne a cikin su ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا Bayan azurfa da zinare a ce ɗaya bayan ɗayan daga baya baya. A ce mai zinari ya bayar mai azurfa sai gobe ya bashi. Ko mai azurfa ya bayar mai zinari sai gobe ya bashi. To manzala ya yi hani daga wannan. Shi ne riban na sa'uke.
نعم باب بيع الذهب بالورق يدا بيد Babin cewa za a misali zinari da azurfa dole sai hannu da hannu. Wannan ya bayar wannan ya bayar.
حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يا ابن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال Da ya ce نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرة بالفرة a ce za a misali azurfa da azurfa.
والذهب بالذهب Ta zinari da zinari إلا سواء بسواء daidai wa daida وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة amma ya umarce mu ko ya ba mu dama cewa ma iya musayan zinari da azurfa كيف شئنا yadda muke so والفرة ko mu بالذهب musayan azurfa da zinari كيف yadda شئنا muke so amma fa dole ya zama hannu da hannu da faru ni ya halatta amma dole ya zama hannu da hannu Mm. babu bai babu bai ilmu babu zabanati cinikin zuwa wa ya bai utamri bi sawari shine a sai da da- a musayar da binan da yake ya riga ya bushe ya kekashe da wanda yake danye Mm.
wanda yake lubiya
wa bai uzabibi bil Ba karmi zabibi shine inabin da yake ya riga ya tsotse Mm.
da inabin da yake bai riga ya tsotse ba wa bai ul araya ko a a cinikin darawa wato a ba wani abu kuma daga baya a ce to bara a a- a kirga da abin da aka bashi ya a biya shi na'am qala anasun Anas ibn Malik Allah ya kara da a gare shi yace hadisin da yake a nan Buhari ya kawo shi mu'allaki amma nan zai kawo shi mutasili zai kawo shi da isnadinsa na'am da hannabi sallallahu alaihi wasallam an almuzabanati wal muhaqalati sallallahu ya hani daga muzabana ko muhaqala Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga muzabana a hawo da kuma muhaqala na'am shine wasu da yawa suka ce ma'anar muhaqala shine kamar a ce dawa tana cikin zarganiyarta ba a ga an casa ba ba a sussuke ba balle a ce an rede ta an fidda kaikayi an fidda dawa a ce a misayar wannan da dawa da take an yi komi sai ainihin dawa to a ka kawo damin ka na dawa a ce za a baka kwano kaza na dawa na'am to shi ne muhakala Na'am.
shi wasu malaman da aka suka fassara cewa shi din ma dai ba daidai ba ne saboda akwai ganar ka kawo damin dawa an baka kwano goma na dawa to ta yi kai kwano ya damin naka na dawa in aka sussuka ya kai kwano goma sha biyar ta yi aka sussuka gaba ɗaya bai fi kwano takwas ko bakwai ba kaga kenan an an shiga cikin wani garare kai abin da aka baka an san shi amma kai abin da aka bayar da abin da ka bayar ba a san shi ba shi yasa aka yi hani daga gare shi
حدثنا يا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah قال sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه ba daidai ba ne ku ce za ku sai da 'ya'yan itatuwa Mm.
yana kan bishiya 'ya'yan itatuwa suna kan bishiyar su a ce za a siyar ba daidai ba ne sai in har sun fara nuna dai idan ka saiwa da dan uwanka ya biya ka kafin 'ya'yan itatuwan nan su nuna sai wani abu ya same su ai yayi asara yayi asara ko kuma in sun nuna din ma lami lafiya to ba a san yawan da za su kai ba ta yi duk yadda ake hangen za su kai ya zama abin ya saba ba haka ba shi yasa ya zama kenan garari ya shiga cikin ciniki shari'a ko abin da take ta kokarin dorawa shine a rage garari kada garari ya shiga cikin ciniki ya zama abin da aka siya an san shi kyakkyawan sani kamar yadda kudin da za a karba a kan abin su ma ya zama an san su kyakkyawan sani نعم ولا تبيعوا الثمرة بالتمر ba daidai ba ne ku misayin rubiyar dabino da dabinon da yake ya riga ya tsotse
قال سالم واخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع yake الارية mahaifina shi na Abdullahi bin Umar bin Khattab ya bani labari daga Zaid bin Sabit cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame bayan nan a cikin cewa a sai a musayar abin da aka bada kyautarsa na daga 'ya'yan bishiyar بالرطب a a musaya da nubiya او ko a بالتمر musaya da dabino ولم يرخص في bai غيره rangwame ba a cikin wannan sa iyaka nan ne kawai saboda duban wata maslaha maslaha ce ga shi wanda aka ba maslaha ce ga shi mai gora
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga muzabana.
والمزابنة Muzabana اشتراء الثمر بالتمر shine a كيلا musayar rubiyar dabino da dabinon da yake riga ya tsotse a ce ta fuskar au a auna inda to ba- in an ce an auna kwano goma kwano goma to wanda yake rubiyar yanzu in ya tsotse nun zai koma. in ma cewa aka yi ato bara wannan a sa sha ɗaya wannan goma to lallai in wannan ya tsotsan ya tsaya iyaka goma ko ya haura ko ko ya ƙasa da haka shi yasa an samu garari نعم وبيع الكرم بالزبيب كيلا ko kuma a misali inabi wanda yake bai tsotse ba da tsin- inabin da yake ya riga ya gama tsotsewa kai da ta fuskar awo
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم sallama نهى عن المزابنة daga muzabana ya والمحاقلة yani daga muhakala والمزابنة abinda ake kira muzabana اشتراء الثمر بالتمر shine a yi musayar wato nubiyar dabino da dabinon da yake shi ya riga ya gama tsotsewa fi ru'usin nakhali wanda yake kan dabino kan bishiyar dabino
حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Ibrahim Abbas yace نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga muhaqala shine misali ai musayar dawar wadda yake an cashe ta an fidda kome an fidda kaikayi da dawa wadda take cikin zangarniyarta والمزابنة ko kuma muzabana
حدثنا عبد الله بن da zama مسلمة ya yi hani daga muzabana a Na'am.
musayar lubiyar dabino da dabinon da yake ya riga ya tsotse مم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أرخص لصاحب الأرية ya yi rangwame ga wanda yake ya ba da kyauta ‘ya'yan dabino a tun suna kan dabino
أن يبيعها بخرسها cewa ya iya musayarta da kirdadanta ko wanda aka ba ɗin ya iya musayarta da ainihin wanda ya bashi da Na'am.
kirdadanta نعم a duba a ga masana su ce to wannan ana ganin in ya nuna ya zai kai kwano kaza to ya ce ka je to duk ran da aka yanke ka zo zan baka kwano kaza Eh, ka je duk ran da aka yanke ka zo zan baka kwano kaza ko duk ran da aka sauke ka zo zan baka kwano kaza
باب بيع الثمر على رؤوس النخل babin hukuncin a sai da 'ya'yan itatuwa 'ya'yan dabino wato wanda yake lubiya alhali ba a riga an sauke ba daga kan bishiyoyin dabina a ce za a siyar amma ba wai a yi musayarsa da wani dabino ba a'a a siyar da Bizari wal zaɓin firati.
da zinari ko azurfa me hukuncin wannan حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب اخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ya ce نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga a ce za a sai da 'ya'yan bishiya حتى يطيب sai in ya isa a ce ya ya fara daɗi ya isa a ce
ولا يباع شيء منه الا kuma بالدينار ba daidai ba ne in والدرهم ya isa a ce ɗin ma a ce za a sai da wani abu daga cikinsa in ba da kuɗi ba ba a ce za a yi musayarsa da dabinan da yake a ƙasa ba sai Dinari dai a yi a musaya rana.
da dinari ko dirhami wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya rangwame a yi musayarsa da dabino kamar sa sai wanda aka bayar kyauta
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأل عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu رخص alaihi في wasallam بيع ya rangwame الراية a cikin musayar da dabinan da aka bayar kyauta في خمسة أوسق matukar dai bai haura wusuki biyar ba wusuki biyar ko ƙasa da haka أو دون خمسة ko abin da yake أوسق ƙasa da haka قال نعم yace kwarai kuwa yace kwarai kuwa
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد wato lamirin ƙalan na shi imam malik ne imam malik ne da aka tambaye shi da shi ubaidullah ibn rabi ya tambaye shi ka ji wannan hadisin sai yace kwarai naji Mm.
to haddasana علي بن عبد الله Mm.
حدثنا سفيان قال Mm.
قال يا ابن سعيد Mm.
سمعت بشيرا قال Mm.
سمعت سعد بن ابي ح- حسمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر dan zala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga a ce za a yi misayin lubiya da wanda yake ya bushe
ورخص في amma ya الارية yi rangwame a cikin wanda aka bayar kyauta An a yi tuba musayar- abin harsiha.
a musayarta da kirdadanta ياكلها اهلها رطبا in ya so masu i- sa iya ci ma- wanda su suka siya din sa iya ci tun ma tana lubiyar
وقال سفيان مرة أخرى a wata wani- wani- wata marar ya ce إلا أنه رخص في sai الأرية dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame a cikin dabinan da aka bayar kyauta a iya musayarsa يبيع أهلها بخرسها ya zama masu ita su shi wanda aka ba wa kyautar ya musaya da masu gona da kir- da kirdadan wanda aka ba shi kyautar nan
يأكلونها رطبا in ya so su masu gonar sa yi amfani da wannan dabinan da da sun bayar kyauta amma kuma suka dawo suka yi musanya da wanda suka baiwa to sa iya amfani da shi tun yana lubiyar Kala yace huwa sawa'un wannan daidai ne Kala Sufiyanu sufiyanu yace fa qultu li aya wa ana gulamun nace da haya sannan ne masa wannan maganar ina karami ina yaro wa inna ahla makkata yaquluna ai mutanen makka suna cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama rakhasa lahum manzala sallallahu alaihi wasallam ya musu rangwame bai ila araya a cikin ai musayar dabino da aka bayar kyauta ba tare da wani kaidi ba ma'ana su mutanen makka ba sa duban kaidin kamar ba su ruwaito kaidin ba
faqala sai ya ce wa ma yudri ala makkata yi mutanen makka manoma dabino ne gonar dabino no ce a maka balle har su sani ai magana dabino a madina ne da wasu garuruwa da yasa wato ashe mutum in ya ruwaito abin da ba bangarensa ba ba mamaki dan an sami bahaguwar fahimta ko kuskuren fahimta na'am yin sabanin in ya ruwaito abin da yake bangarensa yin abin da yake bangarensa yanzu mutumin da yake a sahara yake zai magana a kan ya a bishiyar manja take Manja- manja ko nan ba ta yi ko sai kurmi ko nan da ba sahara ba ce amma dai manja ai ba ta ba ya yi ko amma sai in ka je kurmi zai mutumin sahara in ya ruwaito wannan ai ba mamaki dan yayi kuskure inda da mun ba ba ba abu ne da ya shafe shi ba shine abin da shi ya haibin sa'idin yake so ya nuna a nan na'am qultu yace innahum yarunahu an jabirin ai ba wai magana ce da suka faɗa haka suka ce jabiru ya faɗa musu fasakata sai ya haya ya shiru
qala sufyanu sufiyanu ya ce innama aradtu anna jabira min ahli almadinati abinda nake nufi da wannan cewa to ai wanda ya ruwaito maganar asala yana inda zai sanya da binan yake domin mutumin madina ne jabiru abdullahi ai mutumin madina ne
ila li sufyana a wato bambancin shine a ruwaya ya habnu sa'idin wato bambancin da ke tsakanin ruwaya ya habnu sa'idin da ruwaya mutanen makka na'am shi ya ibn sa'idin ya kaidance rangwamen da aka yi a cikin sai da abin da aka bayar kyauta da cewa a kirdada na'am kuma cewa idan su masu gonar suna ganin suna so su yi amfani da 'ya'yan itatuwan tun yana lubiya tun farkon ah, nu- ah, nunarsa shi ko ibnu iyayenata a ruwayar da ya daga mutanen makka an kawo ne da cewa an yi rangwamen gaba daya ba wani kairi kawai manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwamen shi yasa ko da wannan kaidin ko ba kaidin a iya yi to shine shi ya haibu sa'id al-ansari yace yana hangen mutanen makka rashin saba wasu da irin wannan shi yasa har suka yi kuskure Mm.
a wajen fahimtar yadda ake nufi suka kawo shi gaba daya alhali magana ce wadda take bukatar kaidi na'am ila li sufyana aka ce da suyadun nu'iya na ta walaysa fi nayun an an bai'i samari
a to hatta yabduwa salahu Mm.
ai a ciki bai kunshi hani daga bisayar 'ya'yan itatuwa ba ko sai da 'ya'yan itatuwa ba Mm.
har sai ya nuna sai sun fara nuna
qala la sai sufiyanu ya ce a'a a wannan ruwayar da ne daga mutanen makka a wannan hadisin ba su sa wannan ba Mm.
ba kamar ruwayar jabiru ba wadda shi ya am ba kamar ruwayar shi ya haifnu sa'id al-ansari ba ba kamar ruwayar haifnu sa'id al-ansari ba da ya daga bashiru ah, shi kuma wa bushairu da ya daga bushairu shi ko bushairu daga salim na abi hasmata cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ga yanda ya ce to shi yasa wato irin wannan yana daga ihtilafin ruwaya ce na'am ko a ce wannan ruwaya ta zo da kaidi a kaidin da wan- waccan ruwayar ba ta zo da shi ba yayin kaidin da waccan ruwayar ba ta zo da shi ba shi da Na'am.
wannan hadisin duk masu littattafan nan shida sun fi da shi in ban da ibnu maja Mm.
ibnu maja shi kadai bai fi- ne bai fidda wannan hadisin ba na'am to babu tafsirin araya babin fassarar araya me ake nufi da araya ne ana ta faɗa araya a baya amma ba ta yi ma ba a fassara ba balle ha a sani
wa qala malikun imam malik ya ce al'ariyatu abinda ake kira ariya an yuriyar rajulun rajula shi na ne kalatan mutum ya baiwa mutum 'ya'yan dabiniya 'ya'yan bishiyar dabino sun mai ta'azza bi dukulihi alaihi mutum ne da wani nasa ko wanda yake tausayawa zo in taimaka ma kaga dabinan nan duk sanda ya nuna ka zo ka ɗiba 'ya'yan gaba ɗaya na ban ma to shi wanda aka ba musamman in mabukaci ne ai kwana ɗaya ne sai ka gan shi ya je kai ko ya fara nuna an ce an bani ko ya fara nuna bara in je in sauke kayana in amfani da shi sai ya zama hashi mai gona yawan zuwan mutumin nan da aka yi wa kyauta gonar abin yana damunsa ya zama yana cutuwa da shigar da yake masa ya zo yau ya zo gobe ya zo jibi eh, to ya ga abin ayyayi yawa
faruhisa lahu an yashtari ha minhum masa rangwa bitawri mai shi mai gona wanda ya bada kyautar ya musayar wannan wato da busasshen dabino cewa to ka bari a maimakon zuwan da kake bara mu samu wanda yake gwani a wajen sani da kirdadan dabinan ya zo ya duba ya ga ya'yan da ke kan bishiyar dabinan nan in sun nuna sun bushe wato ya zama sun gama tsotsewa za su kai kwano nawa ko za su kai mudinnabi nawa ko za su kai sa'i nawa in ya so in aka yi haka zan baka
wa qala ibn idrisa a ibnu idris ya ce al ariyatu abinda ake kira ariya wato ibnu idris a nan ana nufin imami shafi na'am radiyallahu ta'ala Na'am.
anhu na'am, to shine abinda muzi ya yanke da shi a littafinsa ta hazir na'am amma wasu suka ce a'a ba shi ake nufi ba abdullahi ibn idris al-awadi ake nufi mm, wanda wani malamin safakusi ya ce kwarai haka abin yake amma ibnu baddali ɗaya daga cikin manyan malamai malikawa wanda suka yi wa buhari sharhi da kuma sulki a takamilar da yawa majmu'u sharhin na muhazzab sun yi taraddudi ko a shafi'in ake nufi ko ko awadi din ake nufi to shi dai wannan kowanne ne a ciki ake nufi yace la takunu illa bil kayli min ita at tawri ariya ba a yin ta sai ko da awo abun aunawa daga dabinin da yake ya gama tsotsewa yadan biyadin a yi shi hannu da hannu la yakunu bil jizafi ba a yin sa da zubo ba a yi da zubo
wa mimma yuqawwihi qawlu salih ibn abi hasmata wannan kaulin yan- a yana daga abin da zai karfafa shi abin da aka ruwaito daga salim na abi hasmata bil ausuqi al musiqati ya ce da wasuki wadda suke abin aunawa abin aunawa
wa qala ibn ishaq fi Ibn Ishaq hadithihi mai anna fi magana an ya ibn ce, a umara hadisin da ya ruwaito daga nafi daga abdan umara radiyallahu Allah anhuma ya ƙara yadda a gare su كانت العرايا أن يري الرجل الرجل في ماله النخلة a inda ake ariya shine mutum ya baiwa wani a gonarsa ya bashi 'ya'yan bishiyar dabino Na'am.
ya ce kaga wannan da bishiyar duk 'ya'yan da suke kai na na baka Mm.
alhali a sannan 'ya'yan ba su gama nuna ba
والنخلتين ko ya bashi kyautar dabino biyu bishiyar dabino biyu مم. وقال يزيد عن سفيان بن حسين Mm. shi ya tafi العرايا wayar ya ce shi suwanin husaini مم.
to ya ce ariya نخل كانت توهب للمساكين a bishiyoyin dabino ne da ake cewa 'ya'yan da ke kan bishiyoyin nan an bayar ga almajirai فلا يستطيعون أن ينتظروا بها su almajirai suna cikin bukata a ce a saurara har sai ta gama nuna ba abin sai ya zama kamar wani abu eh, yaushe za ta karasa nuna wanda yake cikin bukata kwana ɗaya gani yake kamar shekara Eh, wani yana jin yunwa yanzu eh, bara gobe da safe a baka abinci gani yake a- shekara kake so yi da yunwa Eh, shekara yake- kake so yi da yunwa رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر aka yi musu rangwame ya sa yi musayarta da abin da suke so na daga dabinin da yake ya riga ya tsotse مم. حدثنا محمد اخبرنا عبد الله بن المبارك اخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم Eh, Allah ya ƙara yarda a gare su ان رسول الله صلى Daga الله عليه hadisin daga وسلم ruwayar sahabi daga sahabi Mm.
Eh, kuma kowanne daga cikinsu mahaifinsa sahabi ne الله اكبر Eh, ko ko ko shi Abdullahi bin Umar mahaifinsa sahabi ne mai ba ba umara sahabi ne Na'am.
manzala sallallahu alaihi wasallam ya rangwame a cikin ariya an tuba An tuba bi kharsiha kailan.
da dan ta da- abin aunawa
Kala Musa bin Qubata bata yace wal araya a raya abinda ake kira ariya nakhalatun ma'lumatun da bine ne bishiyoyin da bine ne sanannu ta'tiha da za ka je wa ka tashtariha siya ka siya daga wanda aka ba kyauta in an ba da kyautar 'ya'yan wannan bishiyoyin na dabino to kai ka je ku yi musaya
Na'am.
to Ba- sai ta ci babban isnari Na'am.
eh kwarai kwa in dai wanda yake riba za ta shiga wane hukuncin su ɗaya da dabino amma fa wanda riba za ta shiga ruwa wanda riba ba ta- za ta shiga ba ma wannan ai daban yanzu kamar mangwaro ne idan an baka mangwaro wannan ai tun da riba ba ta shiga wa mangwaro shi yasa wannan duk waɗannan sharuɗan da ake faɗa babu su yawwa tun da ɗaya mangwaro da riba ba ta shigan masa ko ko kamar leman zaƙi a ce leman zaƙi ne aka baka wannan ka zo ka ɗauki ka sauke ne ban wannan bishiyar da wannan da wannan wannan na kun yi musaya wannan ba laifi ko a ko kakama tun da riba ba ta shiga masa ko tun da ba layud da haro mutum ce wa dan uwansa mota Mm.
akwai motoci kamar guda uku je ga zaba daya Mm, da iya sai ga wata zaɓa wata sai yake ganin kamar wannan kamar sai da ta ta zai masa wahala mm.
sai ta tun da ta ka zaɓa bari a baka wani abu a yi.
a wannan kuma ai abin ma ya ƙara faɗowa gidan sauki yauwa tun da wannan ah, mota kaga ita da mun ba abu bane wanda yake raba wuyi wanda za a ce irin wannan nau'o'in na riba za su shiga musu akwai wata game da harkar canji nan kamar yadda yake kamar sun an saba ko tsarin mutum sai dai je kai kuɗi Mm.
wani lokaci a ce masa ya zauna yana ji za a karɓi kuɗin sai an je wani guri haka wanda zai ɗau minti goma zuwa biyar sannan a ce za Kafin a kawo ce kuɗin an ko a sallame tara shi, kuɗi sai eh.
an je an aika banki an waya Haka.
irin wani haka to babu hanyar da za a kauce wa.
a ai mutane su gane yadda shari'a take yau idan mutane suka gane yadda shari'a take in mutum cewa ya ka sa masa musamman an za abin ya dawo da sauki mutum ya ce to kudin duk da kake so kai canji ka sa a- a kawun ɗinka wanda zai iya tambaya ko ka tambaya a gabansa a ce ga kudin to in shi ma nasa sun zo sai a iya musayan nan take ko abu ne mai sauki wanda yake za a iya musaya ko dai kai ah, in ya baka din kai transfer din nasa ga naka din ga account dinsa ya ga alert cewa ai ga kudin sun shigo shi ma ya baka na nasa kaga kenan ya zamo an kauce wa wancan tunda dai babban abin da ake bukata ya zama kowanne ya ya rike a hannu to kuma yau account ɗinka ma ya rike a banki kamar ka rike ne a hannun ko inda in ba kai ba ba wanda yake da damar ya ce zai tasarrufi da shi Mm.